بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda yake gudana karatu da muke gabatarwa ranar lahadi a nan masjidin sabirul huda gawan katare da magara na wannan littafi wanda ake ce mai al'adabin mufrad na imam nawa muhammadu bin ismail buhari wanda ya rasu hijira tana da shekara na wanda ya rasu hijira tana da shekara 256 wanda wannan littafi nashi adabul mufrad sai ne daga cikin littafi wanda duniya musulmi suke yawan karanta shi akan koyan tabi'u na manzan Allah domin a yi koyi da su a wancan satin mun kare babu tabassumi mun yi babu tahiki yanzu mu tashi babun babe na 127 hadisi na 255 babe na nawa 127 hadisi na 255 sai ce babun babe iza akbala akbala jami'an wa iza adbara adbara jami'an iza mi? iza aka bala aka bala kuma wa iza adbara ha kenan sai ce annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma wannan baba yana nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallama iza aka bala aka bala jami'an in zai fuskanci mutum yakan fuskance shi gaba daya in kuma zai juya mama yakan juyawa gaba daya kenan dan girmamawa zakan misali mutum ya zo gurinka za ku yi magana da shi kenan zaka zai kalle shi fas a fas gane haka annabi kenan ba ka zo mutum ya zo gurin ka kuna hira ko da a biro ne ko kuma a wani aguwa kai kai wani haka kana ka karkata kana hira da shi haka kenan zaman to annabi in yana shi da mutum gaba da gaba don girmamawa kenan ba ka yi ba kana mai magana kana mutum magana kuma don reni ko kuma mutum zai da dai masu wadata suke yadda in yaron sai zo ayyukan bai iya magana da su gaba da gaba sai dai je da kote haka ya zamna a bangare guda bai iya yin sa ido da ido da su to shi annabi dan girman mutane duk wanda ya zo gure shi yana magana da shi gaba da gaba shi ne ce iza aka bala aka bala jami'a in zai fuskanci mutum ya fuskance shi gaba daya kuma in zai juya ma wajen tafiya ko zai rabu da mutum a gaba ɗaya shi ke juyawa bayan na waiwaye ba waiwaye na kalle-kalle sakeki kenan shi ne kama wannan ruwa ta farko ya ci قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أسامة بن زيد قال أخبرني موسى بن مسلم مولى, بن مولى ابنة قارز عن أبي هريرة أنه ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول حدثنيه أهدب الشفرين أبيض الكشحين إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا لم ترى عين مثل مثله ولن تراه
wannan ruwa da zan makaranta ruwa ce wadda tana cikin silsila albani ma sa hata kuma ta zo da guri da dama ya ce na bishiru bin muhammadin kala a habar na abdullahi abdullahi ibn mubarak ke ne kala a habar na usamatu bin zaidin kala a habar ni musa bin muslim maula ibn taqaridin kenan wanda ya kawo labarin shine Musa bin Muslim Maula ibn al-Qarizin shi kuma shi wannan Musa kinnan ya samu daga abi huraira sahabin manzan Allah abdurrahman bin sahar ad-dausi sai ya ce annahu aba huraira annahu shi aba huraira rubbama shi kalmatu rubbama da sai mu ce so da yawa rubbama so da yawa aba huraira hadasa annabi sallallahu alaihi wasallam in zai bada labari na annabi sallallahu alaihi wasallam fa ya kuli sai ya ce kamar so da yawa shi aba huraira in zai ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bai cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce din sai ya wadi siffa annabi kamar nan kere shi ne ce annahu rubbama shi a babu ya kasance so da yawa hadasa anin nabi in zai yi labari ko hudu hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama fa ya kulu sai ya ce haddasanihi ahadafu shafaraini wa abiyadul kashahaini kamar sai hudu siffar ta annabi kenan da annabi ke ni in aka ce ahadaful mi? shifirai me ke ni da alhadaf alhadaf yana ne a sha'ara annabita wannan gashin shi ne hadaf yin ahadaf eh gashin ido ba gida ba wannan kenan sai ce kenan ahadafu shafartai ne kenan me ke ni mai yawan gashin a gida wacce ta gida gashi ido gira ai wannan ce ita wani sunanta dausa dausa ta saba ita ce gira wannan shi kuma hadar ina wannan ne ke ne gashin gani ba a sha'arin nabiti bila na gashi wanda ya hutu a fata ido shi ne alhadar kenan a hadafa shabatani mai yawan gashin ido kenan kamar shi a annabi sallallahu alaihi wasallama cikin siffar shi ya kasance indan gashin shi nan da yawa ne kamar a tsira da tsayi haka ai kun ga ai alamar gashin nan gashin ido wannan ai alama ce ta kyawun kwadura alama ce da wanda ko a mutum ma ko ga wanda yake da gashin nan sosai yahi kyawu yahi hutawa in ka lura kenan kama a babu rabi ce ba annabi ya ce mu sai ce mai yawan gashin fata ido ya gaya mani sai ce abiyadul kashahaini mai kwarin mai sunan kasan hamatan da hausa wacce haka ɗari ba da ce kurbi kobi kuɗi ya so shi kwibi to mai horon kwibi ke wada wadda mai horon kwibi shi ne alkashahu alkashahu kenan alkashahu kenan mai horon kwibi shi ne alkashahu kenan ya kai to ga ya sa adabiya da horon nan kenan sai aka tambaye sai ce ra'ahu saji da ya gan shi wata annabi yana mai sujada kamar kai sujada haka ai ana iya tsinka daga hasken nan so sai ga hasken annabi yana da hasken nan kenan kamar in zai ba da labari ce annabi ya ce min ne sai waɗi sai waɗi siffa annabi sai ce mai kaza mai kaza ya ce min ne kai kuma ka san da wa ake ko sai ce iza aka bala aka bala jami'a shi annabi yanda yake yanda yake in zai fuskanci mutum yana fuskantar shi gaba daya kenan goma ya bashi da haka na ina haka ko ka karkata na gaba da gaba suke hira da mutum wai za a dabara kuma a dabara jami'a in zai juya ma yana juya gaba da ba yana tafiya bai na waiwai kene yana juya gaba da sai ce lamtara ainihin mislahu wata ido ba taɓa ganin kwatancin annabi walantara kuma ba za ta gani ba kene ya nuna siffa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai kyau mai kaza mai kaza kuma duk ahalitu ake wata ido ba taɓa ganin siffa annabi ba kuma ba za ta gani ba daga kuma wani hadisin shama'ilin muhammadiyya na imam turmuzi inda ya kayi duka siffofin annabi ko kuma da irin sinitayen a shafa duk an sun kawo siffofin annabi da wani abuwa to duk suka iske wannan ruwa ya gaya masu siffa annabi ga tahiyar shi ga yanda yake ga kwari ne ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza duka sai baka labari shi dai na ashahid abin da zamu doka nan iza aqbala aqbala jami'an wa iza adbara adbara jami'an shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance in zai hira da mutum ko zai fuskanci mutum yana fuskantar shi umma kuma sun kare magana zai juya yana juyawa ta ke shi bai tahiya yana wuwe bai tahiya yana kaza bai tahiya yana kaza ga wata ruwa sai aka ce a cikin tabaqatul kubra sai aka ce aba huraira ne bayan annabi ya mutu duk in ya ga wani wanda bai ga annabi ba inda yake cewa kana izara ahada min al-arabi aw ra'a ahada lam yara annabi sallallahu alaihi wa sallama aba huraira ya kasance in ya ga wani daga cikin larabawan kauye ko kuma ya gani wanda bai taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba sai ya ce ma ala asifu lakum rasul nabiyullah sin ba zan siffanta muku ba ya annabi yake in mutum ce sai ce ai annabi ya kasance mai yawan gashin ido ne ya kasance mai farin kwibi ne mai kuma damtsa shi cikakke ne kuma ya kasance shi wannan ne ba dogo ne ba ba gajere ba amma da sai ce wa huwa aqrabu ila dur shi ba dogo ne ba shi ba gajere ba kenan annabi yake matakaici sai ce ko ba matakaicin ba huwa aqrabu ila dur amma da yayi kusa da tsawo a gane ai da kwai da kwai da kawai da ka gan shi gajere ne da kwai kuma wanda dogo ne da kwai kuma wanda tsaka yake da kwai kuma wanda shi ba dogo ba shi ba gajere ba shi ba tsaka ba a karbar ila dogo a ba kwarai iya sufa da sai ce shi yana kusa da da tsawo shi ba dogo ba gajere ba tsaka ba amma ne yana kusa da tsawo kenan duk da wanda muka ce ka koma shima'il muhammadiya da zaka ga wannan sufofin na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce babun al-mustash aidan ba wata kalma ko al-hadab muka ce gashin gira a a gashin ido nan eh abiyadul kashahain nan ko asar bibi nan yawa in ya juya in ya fuskanta fuskanta gaba daya in ya juya juya gaba daya sai ce almustasharu wanda aka nemi shawarar shi mu'taminun to kama an bashi ne amana Allah mu ce mai kenan ka nemi shawarar mutum ka bashi amana dole zo ce ina da neman shawara a gurin ka kenan amana ce wannan shawara in ka zo ka sa mutum ya sauka daga hanya ka ci amana duk shawara zai zo ce ba ni shawara kaza aya nan sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya shawara ya istihara bai ne tabewa ko ma haba man istihara wa shawara wamurhum shura ko wa shawurhum fil amri duk gadan dai to shi ne zai ma babu akan al mustasharu shi wanda aka nemi to mu'tamin an bashi amana sai ce
قال حدثنا عالم قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الحيثم هل لك خادم قال لا قال فإذا أتانا سبي فأتينا فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث فأتاه أبو الحيثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما قال يا رسول الله اختر لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا فقالت امرأته ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه قال فهو عتيق
فقال النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانة بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تعب لا تألوه خبالا ومن, ومن يوق بطانة السوء فقد وقيع فقد وقيع to ita wannan ruwaye wadda za mu karanta baicin ta zo na adam ta zo a sunan na tirmizi kuma ta zo da wata siga halu a musulun ma to amma dai nan shi buhara adab na ya datse ta kamar ya datse labarin da abin da ya wakana ya datse sai ka rabin labarin amma da ya ka abin da ake bukata na darasi amma da ya datse waye kamar yadda take labarin ta gaba daya kenan yanzu sai mu ba hankali zan mu karanta tanagin kuma sai mu ka sauran inda aka dace sai ce hadasana ma adam kala hadasana shaibanu abu ma'awiyatu kala hadasana abdul maliki bin umairin an abi salamata bin abdurrahman an abi huraira nan ma daga abi huraira abdurrahman bin sara ad-dausi kala aba huraira yace kala annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wa abi haisan annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa wani sahabi wanda ake ce mai abi abi haisan abi haisan na menene alkunya ce ko tunda ba baban haisan aka ce kenan sunan shi maliku bini tayyihan malik malik bini tayyihan sai ka roga kenan abi haitham ismuhu malik bini tayyihan al-ansari ko kuma kasa malik ma al-ansari kenan na alkunya ce ismuhu malik al-ansari kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa yake cewa abi haitham wanda sunan shi wa malik hallaka min hallaka hadim shin kana da mema hidima hallaka min hadim shin kana da kana da mema hidima annabi ne ga wannan magana ya ga malik qala la sai malik yace banni qala sai annabi yace fa iza atana sabil fa'atina ma mana sabil huna wannan wanda za a kamo prison na yaki ko kuma an shi yaki wanda a kamo su a yaki aka yaki musulunci a kamo su su ne ake ce musu eh kenan na prison na yaki wanda a kamo a yaki kama an shi yaki an ci kenan wanda a kamo su sun zama bayan na musulmi ba to irin wannan kenan shine da ya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa malik abi haisam shin kana da me ma hidima sai ce yaya ban ko sai ci kenan iza a tana sabiyin kenan in kama yi muka samu bayi na yi ganima yaƙi ko wani abuwa fa'ati na ka zo mana kenan ka zo kama a baka wanda zai ma hidima to ana nan ana nan sai ce fa'utiyar nabi sallallahu alaihi wasallam bi ra'asai ne sai aka kawa annabi sallallahu alaihi wasallam kai bi kama kawo bayi guda biyu laisa ma akuma salisun ba cikon na uku kenan guda biyu da shi malik yaji fa'ataku abu haisam sai abu haisam sai zo gurma sai zo gura annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi ne mai alkawari to qalan nabi kenan ga yanzu ya zo malik ya zo qalan nabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ikhtar minhuma zabi ɗaya daga cikin wannan guda biyun ka je ma hidima ikhtar minhuma kenan zabi cikin an talle dai kinnan ka zabuwa daya qala ya rasulullah kuna ba mu kala ya rasulullah sai ce ya rasulullah waye ce ya rasulullah malik sai ce ya rasulullah ko ihtalli zaban mu ne kene ya mai da ba annabi ya zaba mai kamar kuje kasuwa zaka sai wani abu da wani kace zaba mu ko fa kala annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hudu wannan magana innal mustashara mu'tamanun innal mustashara duk wanda aka nemi shawarar shi to an bashi amana da wani aka mai da ta ka'ida ma indal mustashara mu'taminu duk wanda aka nemi shawarar shi an bashi amana ko zahaza sai ce doki wannan a cikin gudun ya nuna mai ɗaya ce doki sai ce fa inni ra'aytuhu yusalli domin na ganshi a cikin bishiye na ga yana sallah wastausi bihi khairan amma dai na maka wasiya akan shi da alkhairi ga wata ruwa ya ce wasu bihi ba a rufan ina maka wasiya da shi da alkhairi kenan ka zamna da alheri ka kyautata mai ke ko to an kare wannan sai ya zo gida ya zo da abin da aka washe ko ya sami mai hidima da ya zo sai gaya mata shi duka abin da suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat imra'atu sai mata shi tace bayan ya gaya mata sai ta ce mi ma anta bi baligi ma qala fihi nabi sallallahu alaihi wasallam kai ba ka iya yin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hudi ma menene annabi ya gaya istausi bi haira kenan wannan da annabi ya ce kai wasici da wannan bawan da alheri mai ma hidiman nan ka zauna da shi da alheri sai ma ta ce akai ai intiran ta ne ma in ya zauna ita zawa aikin sai ta ce amma dai kai ba ka iya kai gayan mai alheri shine ma an ta kai bi baligi ma kare fi rasu ba ka iya kai ka iya abin da annabin ya faɗi illa an tu'tika sai dai magana ɗaya ce nan ka iya tashi ka bashi liberty ish kala sai ba da ruwa yace fa huwa atikun sai iya tashi ce to kai an baka liberty shi sakake ne an bashi liberty mun gane da aka yi wannan kuma sai ya zo ya ba ya ga annabi ya ce da naje gida ne uwa gida ta tambaye na gaya ma da muka yi da ni da kai sai ta ce ba na iya ba cika magana a dalilin wanda ya sa na iya tashi sai aka yi faƙalar nabi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sai annabi ya gaya mai wannan magana inna allaha shi ubangiji lam yaba asil nabiyyan bai aiko wani annabi ba wala khalifatan ko kuma wani khalifa wanda zai zo ba shugaba illa wala hu bidana tani sai dai yana da makusanta guda biyu albidana kamar dan daki zace ko makusancinka sahibul ra'ayi hasatul rajul aqrabu wa hasatul rajul ai kowa zai yana da abokin shawara abokin sirri abokin kaza kaza ko to aka ce bidana bidana naka kenan wanda komi barka boye mai duk wata shawararka ta daɗi ta wahala shine wanda shi ne ake ce mai bidana kenan hasad da rajul aqrabu rajul wanda duk wata shawara sai ka gane kenan kowa na da wannan guda biyu to a su guda biyu ne yace bidanatan ta amuru bil ma'ruf sai kasance shi wannan na kusan nashi ko ya umurce shi ɗaya ko ya umarce shi da aikin alheri ya hana shi kuma mugu aiki kenan ya samu wannan ya zama na kirki ko wabi ɗana shi kuma gudan wancan la ta'alu habalan kalmatar habal a alkurani mata zuko habal bi mana bidanatan yawwa so bidana dai muka ce hasatar rajul ko to kalmatar habal ma mana banna ko sharri ko wannan tuka al-fasad ko ashar kenan la ta'alu khabalan kenan abin da yake ne shi bidana in guda baya rangon tama a cikin banna kullum banna yake saka eh yawa mutta kake da banna la ta'alu ai la yaqsuru alayka bai takaita ma kullum sai dai saka kai banna wa man yuqa wa man yuqa nan yuka ya hafaza ku kenan wanda Allah ya kiyaye shi bidanatu su'i ya Allah ya kiyaye shi bai yadda na kusa wanda yake sanya shi wannan bannai faqad wuqiya to wannan hakika ya samu kariya da gurin Allah fasare hadisi kashin baki to kalma mai wahala da muka ce nan bidana ko jalai bidana muka ce qarib ko ko kuma hasatul rajul na kusanka wanda koyi baka koyi bai hibal kuma imma alfasad ko kuma asharri ta'alu kuma la yaqsu kaka takaibe takaitawa sai ya saka yawa ba a mugun sarki sai mugun bawa da shi ne wannan kenan wanda shi ne zo a ruwaiwa a ruwaiwa ta halatta adabul mufrad ko to shi kenan muka ce da farko ya nace ya ji da farko kan karanta wannan buhari ana adabul mufrad ya ya taka ta hadisi ya dace ya dace wani hadisi to sai mu yawa inda yawa a shahid ya kawo shi inda yake so a shahid da shawara kenan al-mustashar mu'tabi kuma nan ganan ya ka shi ne ka kenan mu kuma shi dogon hadisi sai muka dauko na Tirmidhi inda yace harajan nabi sallallahu alaihi wa sallama sai fara tarihi tun farko wanda akai har aka zo na sai ce harajar nabi sallallahu alaihi wasallama fi sa'atin la ya kuruji fiha wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya hutu a cikin wani lokaci wanda ba ya fitawa a cikin shi kama a lokacin da annabi bai saba ba fitawa wala yalqahu fiha ahadun lokacin da kuma koda wani bai zuwa mai mai ziyara ko yaje mai wani lokaci ne wanda ba a cika hutawa ba ba cika hutawa ba ba a cika kai ma ziyara ba kamar tsakar rana zamanin kailula shi ne a lokacin da ba a cika kai ma ziyara ba kowa lokaci ne na dan hutawa kenan annabi sallallahu alaihi wasallama bai saba hutawa ba a wani lokacin sai ya hutu mun gane da ya huto fatahu fatahu a cikin sahaban shi guda biyu na farko yazo kuma na biyu ya zo na farko abubakar ne fa a tafi abubakar sai abubakar ya zo gurin shi da ya zo gurin shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abubakar ma ja abika ya ababakar me ya kawo ka a wannan lokacin kai ma ya ababakar sai ya ce harashtu alqanabi sallallahu alaihi wasallama na zo ne dan in ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa an zurfi wajhihi kuma in kalli fuska annabi sallallahu alaihi wasallama wa taslimu alaihi kuma in wa annabi sallama yana abubakar sai wadi wannan sun kare wannan magana sai ce falabi yalbis ba dan hikima ba kaɗan sai faja umar sai umar halin zugur kenan sun zama suna su su su uku sai annabi ya ce umar ma ja a duka kuna ya kaka umar ya fito a wannan lokaci wanda ba ka saba mutawa ba sai shi umar radiyallahu anhu sai ce ajju'u yunwa ta hudu ne ajju'u yunwa ta hudu ne ke na wanda sai ka doka nan sahabban manzo Allah da annabi sallallahu alaihi wasallama duk sun shiga lokacin kama ai annabi sallallahu alaihi wasallama yana iya addu'a Allah ya zo mai arzikin duniya gaba daya yana iya addu'a ya dauki kasa ta zama abinci yana iya addu'a abincin ya zo to amma duk da wannan wataran Allah yana jarabta annabi sallallahu alaihi wasallama da zamanin yunwa da shi da sabon shi su zama to a gidansu ba su da komi tunda kamar su ba irin mu ne ba in sun samu suke ba da suke bisu lissahin ko kowa ba da yake kenan yake mamaki yanzu a ce Umar bin Haddab ya wuce ya ce yunwa ta hudu shi to babu komi ne a gidan dabino ne shi ma babu eh amma dai wata rako sai ga duniya Allah ya bude musu kenan wata sai a ana ce annabi wata ya wato idan yunwa yana kulle cikin shi ta haka ne wai ba kullun ne ba haka nan wata ne Allah yake jarraba shi da shi da saban a haka nan dai ya kasance ne son ne ga mu wanda zamu zo baya dan kai talauci ka sa annabi waye talauci in kai talauci sabon manzan Allah su ma su yi talaucin in ka yi yunwa sabon manzan Allah su yi talaucin don wannan imam turmuzi da ya kawo na hadisin sai sa shi a cikin zuhudu babu zuhudu ma ja a fi ma'isha ta ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya zo a cikin rayuwar sahabban manzan Allah don suna ne suna shan wahala to a ina miki a ruwa turmuzi kenan suna suna su uku umar da ya zo an ce mai hudu shi ya ce mai yunwa to daga nan sun kasance suna amma dai da ya ce wa umar da ya ce yunwa sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai shi ma ce wa ana qad wajadtu ba'da zalika ni ma na samu kaɗan daga wannan kenan ni ma ina jin el yunwa ita ta hudu ne kenan dan dai ni ma ina jin el yunwa kenan ita ta hudu ne kenan su uku sun gamu sai ya ce fandala ko ila manzili abi haisam daga nan shi wannan abi haisam malik sai su uku na sai suka tafi gidan abi haisam da suka je shi kuma abi haisam kamar yana bayan gari ne ba cikin madina ba kamar wanda gidan shi bayan gari ne da bayan gari ne yake gidan shi suke ne suka tafi gidan abi haisam dawa dawa da umar da annabi da abubakar ko mun ji ko abin da ya gudu shi ko sai ce wa kana rajulan kasiran nahali wa shiya shi abu haisar din ya kasance mutum ne yana da garka ta itacen da bino da yawa kuma yana da awaki wanda ke kiwon su da yawa amma dai walam ya kullahu hadam bai da wani mai mai hidima a gida su uku nan da suka zo da annabarwa to falam ya shidduhu ba su same shi ba bai ina bai gida da suka zo bai gidan faƙalu ne imra'atihi sai suka cewa matar shi aina sahibiki ina mijinki faƙalat sai ta ce in talaka ya sta'azibu lana ma ya ta yi ɗauko mu ruwa kamar ya ta yi kusa ne zai ka ruwa sun kare wannan magana falam yalbasu an sha abu hasil ba su ɗan jima ba da yawa sai ga sai ga abu haisin ya zo da ya zo kuma bi kirbatin da salka ya ɗauko ruwan fawa da aha sai ajiye wannan salkai sun maja'a sai ya zo guri annabi sallallahu alaihi wasallama yaltazimun nabi sallallahu alaihi wasallama yana runguma annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bi yawfidihi bi abihi wa ummihi kama al'ada sai suke cewa fidaka abi wa ummi ya rasulullah kenan ya runguma annabi yana ga mai wannan kalmar ta fidaka abi wa ummi da aka yi wannan kenan sun gamu ga mai gida zuko sai ce mai mushe cikin garka kusan nan da kai garkar shi ta dabina sai ya ce mu tafi can garka da aka je can garka sai ka shinhuda ya musu da ya musu shinhuda ta kirki suka zamna muka ce ta farko muka ce shi mutum ne mai mai dabino ko sai je ya karyo reshen dabinon gaba daya kama a iccen dabino haka ke ya karyo reshen gaba daya da ya karyo reshen gaba daya na dabinon hai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce me yasa baka karyo ba baka tsinto ba nanannu ka karyo reshen gaba daya na dabinon sai abu haifa ya ce a'a dan a cikin ku wani yayi san danyen wani yayi san wanda yana na dan wanda ne wannan ke ne ka musu wannan dabino ya ka musu ne kuma ya ka musu reshen dabina fa akalu wa sharabu suka ci suka sha a ne bayan sun ci sun sha har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan ni'ima kwa da kuka gani sai ita ma sai Allah ya tambaye mu da ita ran tashin kiyama duk wata ni'ima da Allah sai yaka sai Allah ya tambaye ka ran tashin kiyama bayan sun ci dabina nan sun kare sai Abu Haisam sai ya je kuma cikin awakin shi da annabi ya ga ya tashi ya je gurin awakin shi sai annabi ya ce mai kadda ka yanka mai nono ko ko mai diya sai kamo kamar dan akuya sai yanka musu da yanka musu ga wata ruwa aka gasa rabi aka dafa rabi ya ka musu da suka ci wannan abincin kenan sunawa to a wannan guri ne ba an kare cin abincin sai shi annabi ya ce wa abu haisim hailaka hadimun shin kana da kana da mai ma hidima kenan na kaga sai yanke ya yanke duka cause din da ta sa aka gamu aka yi hirai da sababin da annabi ya ce mai kana da mai ma hidima tun da ruwa daga ta fara a yi ta ce mako ya komo ruwa an abi da ƙarin nabi da abi haisan hallaka hadin shin kana da mai ma hidima kenan duk bai kamun menene aka je gidan aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza amma ni kuma sunan turmizi da wani muslim sai gashi labarin gaba daya to kenan to wannan mun karanta wannan ruwa da ta turmutin da wannan magade ce to wani kur wani lesson mai muke doka sai mu hoto yanzu mai muke doka wani karatu muke doka a wannan ruwaye wannan da muka karanta idan Allah baka wadata kakkai tauri ka doki mai maboyi idan Allah ya hutar da kai ka hutar da kanka ai wani Allah yana iya hutar da shi ko bai iya hutar da kanshi ko ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mai halaka shin kana da bai ma hidima me yasa ci bai wannan dan yaga kai kawo ina shi yayi yawa kuma ga dukiya a gida da wanda yace mai fakka da mai hidima ne kenan ya kamata yayi ya doki mai hidima kenan idan Allah ya arzuta ka ya baka kuɗi ya baka dukiya kaka zo ka danne ta Allah zai jama'a malan wa'addada ka samu wani shi ma ya samu eh ai shi da Allah ba kuɗi in kuɗin nan ba a juya su ka kwari mutane mutum ai kana samu wani Allah ba shi dukiya ya danne zai danne ta bai dokan kowa kamata in kana da kuɗi kuɗi ya kai kuɗi ka zama to kana da duroba kana da mai shara kai haka aje wani a kofa gidanka ma na bude kofa na rikewa don wani a ci arziki kaka zama to ka kare gaba ka kare baya kai daya duke bata albarka dukiyar ka in ka baza ta ana cinta ka ɗauki mutane aiki ta yi albarka Allah ya kiyaye ta saboda albarkacin wannan ma'aikata tunda Allah zai ba mai kudi kudi ka zo ka kare komi ka ce a ni durowa ba ban doka da kai shi tuka ya je nan da kai shi dogon bulaguro gidan shi ba kowa kofa mai bude kofa mai koran yara duk babu wani kuma yana da karfi ya doka to a ce da ya doki wannan gaba daya ka ga duke shi ta albarka gidan wani an ci tuwon shi gidan wani an ci ta arzikin shi an ci kidan da wani annabi ce mai hallaka hadimin shin kana da bai ma hidima kenan a shahiduna idan Allah baka wadata ka dokiwa bai ma hidima to ne na kada kuka da ake gado girmama girmama baki duk in kai bako ka girmama su lokacin da su wannan da annabi da da annabi sallallahu alaihi wasallama da Umar da Abubakar da ya zo ma yayi ai ya zo ya musu shinhuda bayan ya musu shinhuda ya ciro mi gauga maki da bidon da zai kama ba aka bai kwauro bai yana turo waye reshe guda kai ajiya ce yana kaka yi kaga girma baki ne to za ka lahaya yana ta in kai bako ka girma mashi biyu jaka kai mai addu'a ga wanda ya ciyar da kai ko kuma ramawa ga duk wanda ya ma alheri ai shi annabi biyo shi ne ce mai ai annabi ya ce mai fa iza atana sabiun fa'atina in muka samu bayi ka zo mu baka mai ma hidima yaushe ne annabi ya ga mai wannan ai bayan ya musu girmama su ya karrama su ya musu magana kenan he mu ɗauka karatunmu na can baya da muka yi mansu ne a inaika ma'arufan faltu kafi uku duk wanda ya ma alheri karama musulunci ne duk wanda ya ma alheri kai ma karama a rayuwa ba a so ka zama kai kullum yadda sufula kake kai kullum a baka a baka kai ma ka yi ka kokarta ka kawo kenan ka kawo ɗin ko ba irin biki na mata ba nama alheri jikka biyar kai ka kama ni goma daidai ruwa daidai daidai tsaki yanzu mutanenmu na karkara zai ga mutum in zai zo gari ba sai kullum gujiya ba ko wake ko gajanga dukkan ka auna ta kai shi ka biyu to haka ake so amma dai alheri ne kama kai kuma ka tashi wata ragon in an mai aiguwa ma kila kai zaka saya mai ragon sura kila kai zaka saya mai gonan ma amma duk da wannan kai alhaji sai kullu dan wake da ilgujiya ya kama to haka annabi ya ce a kai kenan ko da mutumin mai kuɗi ne sosai kai ma da kwatanta kana kai mai alheri kenan annabi ai ya ce hallaka hadimun din nan ka zo mu baka mai hidima kamar zai rama abin da ya musu ne amin hadisan nan da dama man ata ilaikum ma'rufan falyukafihu duk wanda ya muku wani abu na alheri kai ma karama yace hatta ya alamu an karkafa atumu har dai ya san kuma karama ya ce kai in baka da abin da zaka rama kuma sai ka wa mutumin addu'a duk wanda ya ma alheri ka buga kai baka abin da zaka rama sai ka yi dogo addu'a Allah saka da alheri Allah ji kan uwaye Allah ƙara arziki Allah kaza Allah kaza ka ake so ba a baka ba kawai kallaye ya dole ne aka baka ba a wani musulunci shi musulunci ne ce duk wanda ya ma ka yi mi kamishi amma da daidai ruwa zai daidai ba irin bikin mata ba ba irin biki ba dan ya bani in bashi a'a wai kai ma kawai karama ko ba karama ba ka mai adda in ba karama ba ka mai godiya haka yake su to bai ci wannan a wadda kofanti guda ne amma dai yi wadda bagare guda ne amma dai ka ɗaukan yayi saboda kakan zama to Allah ce ka ɗaukan dai yayi tun da adauta ai hallaka hadimun eh ka ɗauka dai eh in ka gaba ka iya ba kamar zaka cuce shi dai kai ka wani guri ya sa ka wanda kaka ɗauka yake ni kamar yadda mata ta ce tun da annabi ya ce ba ka iya kare haƙƙin shi ba ka bar shi jazakallahu khair to kuma ha to kuma da kai ana gajewa daga ai da ya kame mutanen guda biyu ne sai ce mai zaɓa mini da ya ce zaɓa mini sai ce ɗauki wannan domin wannan shi ne mai sallah kenan sai kasance a kullum ana fifita ma'aikaci mai yin sallah da wanda bai yin sallah to amma dai a zamanin da a zamanin mu ne yanzu sai babu amana zan ci Allah da na su a kai su canda amana suke bi duk mai sallah ko aiki ne saka doka mai sallah in yazo an huce gurin kawai ya kada wanda bai sallah a matsayinka na ne na musulmi to amma da yanzu kaga duniyar ta mu ta yanzu su kamar sallah a can da kawai kashe ne aka yi abu sakai mutumin kirki ne a yanzu wa tun da yanzu zaka a yanzu da dama musulmi zai wani gini ko zai wani abubuwa sai ya ce ɗauko wani bagwai eh sai ta da me yasa zai yi gini yanzu ina son gini bila ta kirki sai ga mutum ya bar namu musulmin na gida ya ji ya ɗaukowa to ya yi laifi kuwa ya gaskiya ya yi laifi kuwa ya gaskiya ya yi gaskiya ya yi laifi to zance inda yake misali ke ka auna na gidan ka auna bagwarin to shi wanda yanzu ni zan gina bila sai na ɗauko ga na makwabcina ne ko ɗan uwana ne ko na gidana ne shi ne mai talmason gane na ɗauko shi ku gane da na roƙo shi daman aiki ƙarfe nawa ake fara takwas ake fara gini ko to da an bai wuta sai ƙarfe goma ko tara zai zo ko in ya zo shi ba sai ce ya mance wani ba gida sai ya koma in ya koma haka ne ba ladai ya ya mance wani ba gida ko sai ce ya koma in ya koma kan yi zo sai ya bata wajen mai sai wajen sha daya to kwana za a zo a kwaba simintin ko in an kwaba simintin ana aiki ana aiki in bai sallar kare ɗaya daga aji a gida a unguwa daga yaji kira sallah in ma bai sallar ta kare ɗaya daga yaji an kira sallah sai ce mi sallah in ya je sai ya ja sallar kan alwallar kan menene yana kurkusa na mai sai ya samu awa ɗaya to kwana zuwa zuwa taɓa ɗan aikin to kwana ta yi shi ko kuma aikin da za a yi shi a kwana goma sai an yi wata guda ba a ƙare shi ba kuma in kai sake a yi gabas da sak guda a yi yamma da sak guda ko ba haka ne ba to shi ko ba gwada in ka ɗauko su ƙarfe takwas ya zo bisa shance takwas ya zo bisa shance bai tashi sai dare har dare kunna wuta suke suna aiki idan suke kwana kenan aikin da zai ma a aikin da suna mu na gida mai yin sallar zai ma a kwana goma shi aikin da shi na gidan zai a wata guda shi zai zo a dijur ya kare ya tahe shi ya karkabe kura ta shi kuma ka zo zaka isko gina ga tunison ta kirki ba bige-bige gini proper ba wani fosforima ba wani amma ya mu ya wuce ta shi shi kuma na gida ya yi haka to su can da din mai sallah gaskiya gare mu kuma yanzu ta Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan da wanda kake wa an san mutanen sun hiyarra da gwarawa sai su ce gwara sun yi ne gaskiya shi kuma a gaskiya kamar yadda annabi ya ce na zaɓa ba wannan mai sallah ke da ta annabi mai sallah an kama aikata yana sa mai sallah gaba sai duniya ta zo shi mai sallayi ba gaskiya ko ko mu ma sallayi duk wani da shi daga sai Allah kiyaye kenan wani abun bai kamata ba dai ana wadi kamar suka musulunci ne muke ji malamai to amma dai dai a gyara ne ake ba kamar suka gida ne ake ko to amma dai sai dan a gyara ne ake bani kenan muna ganewa duk aiki iya zo ka ɗauki mai sallah a can zamaninsu kenan mu ma mu yi ƙoƙari da ni da kai da shi da kowa mu ɗan gyara mu riga abu na amana mu kyautata sai mu gyara gaba da to wani darasi muke ɗauka hadisi muna ɗaukar darasi a wannan hadisin mata ta gida mata ta gida in baki suka zo tana iya tarbansu ko da mai aure ce abinda aka hana mu gane nan mu gane wannan mas'alar mas'alar ta kubli abinda aka hana a karihe matarka a gida ba na ka hana ta abinda aka hana kamar yanzu misali na yi baki mata ta aka yi sallama ta iya lekowa ta gaida su ta ce bayyana ya fita amma dai mu gane a gane mas'alar zai wace irin mutuwa ta yi a da teni na kirki na musulunci ba ta huto ba da teni wanda na gida wanda ana ga alamai jikinta kenan zan ta huto da shiga ta kamala ta mutunci na ɗaya kenan na biyu kuma zan ta huto magana ce zan ta yi tirat kaza kaza ba za a sha ba tirat kamar yanzu lokacin da su annabi da abubakar da umar suka zo a rawaye waccan ta musulun sai ta ce musa barka da zuwa ahala basala amma da ya isa kawai sannan ku da zuwa kakin kare ba ta ja su ba da hira musamman umma haramanta ne ba ta ja su ba da dogon hira da kashe murya da sauran abubuwa ai da aka ce mata su tabbata a cikin gidajensu ai wasu suna wajen fasar wannan ayyana wa karna fi biyu tukunna wala tabarujina tabarujin jahiliyatul ula ku tabbata a cikin gidajen ku kar ku rika huta irin to da kawo ta kuwa bude wa karna fi biyuti kunna ku tabbata a cikin wala tabarujina kadda kadda huta tabaruj jahilatul ula irin huta ta jahilan kenan ana hutai amma dai ka ai huta irin hutar jahilan in kika yi kirib ko da rikisa da kamun bare in kika sa hijabi daga ƙasa sama sai kita kuma ki ayi sallama mai gida bai ne sai ki amsa musu ba ma sai kin ganki ba ma sai sun ganki ba min wara'il hijab eh mai gida ya huta yana gurin aiki kilan an jima ya zo ba cikin gidan ba su shiga inda bakin da su zamna ki aiko yara su kawo musu tabarma su zauna su shirin mai gida ko can kofa mu gane wannan masalai kenan magana magana ba ita ce ba tsari kaga ce ka kulbe ta kawbata magana da kowa ba shi ne tsari ba tsari yadda yake kaya da imani da walata da annabil kauli inda wazin ta yi magana kar ta yi magana ta sake murya ta yi wani abubuwa kuma wanda matsala in ka doka yanzu wani zamani ne muke ciki wadda wata ran an yi zahin kan a yi sarki yanzu zaga wani zaga wani na zahin kai zaga wani na zahin kai na cewa karatun mata wala mata ta yi dogon lakwal kafurci ne mata ta je ta yi wani doktora kafurci ne mata ta yi kaza kafurci ne ka yi kaza ka yi kaza to mun ji kai mata ta yi lakwal ta yi dogon lakwal kafurci ne mun doka to kai mai faɗin wannan radda matar taka aka buga aka buga za ta aihu an rasa bai mata sai zariyan wa zai mata wa zai buɗe ta mata to da babbar ɗiyan su je su yi doguwar lakwal su zo suna su iya wannan abubuwa da mahala su muriye su a gida wanne ne maslaha eh ko gane mutum biyu ne ina da zahir kai yanzu misali kaza kaza duk komi a ce mace ba masalar nan amma dai ra'ayi ne wata masalar muka ra'ayi ne kuma da hujja kamar a ce a ce mace ta zamna kar ta yi karatu kar ta yi kaza kar ta yi kaza kar ta yi kaza kuma ka karanci duniyar mu ta yanzu ai da kwai wani aikin wanda na mata ne maza ba su yi namiji ya iya masu ajikon eh mace in za ta aihu wani abubuwan ka tambayi likitoci in za a aihu ai wani abubuwan hakan sai sun sa a farjin su yi wani tushe suke cire ko mene ko haka suke bude su lalboda in za a yi wata bi wani batun lahiya sai an taɓa nono ko sai an taɓa nono a gani ya cutai sai an sa hannu a farji sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza to duk wani abubuwan mu rike iyanmu mata mu ce kasi lakwal kasi doktora kasi medicine shi yayi ko kuma mu bar su je su yi don su yi maganin wannan banna wane a kai ka wani eh tun da kai usul da kai zai kan kace ka aika za ka aika za ka aika za rada ta yi cakule ma a kai matar taka ba ka samu lokacin da za a ce ba alafat kuma ka ce alafat eh eh yau guda ka zai eh doktor zai ce ma alafat a ji a mata ɗaya ɗaya a ɗora ko ina a mata sai yadda ka san littafin nan haka zai juya ta gaba sai mun a yanka ta hudu to in ba ta sai karantuwa wa zai to ma ta mata suke karantuwa zai eh ina zuwa wani ina zuwa yayin da kayan dai a bar su yi karatun irin search form inan ko su mai hisin inan ko don su rika barka mata in shi ta nono ce su rika taba kayan da wannan ko da wani kawo taba wani su taba ko kayan da wannan to mu je to karatun da su yi ne sai ku uwaye kan ku ce aure yana hana karatu sai ka barta ko da ta yi auren in miji ya wuto mata tana wani tarbiyyar sai kamata auren sai ta ci gaba da karatun kenan tana gidanta tana karatunta ina zuwa na ɗaya kenan kai ko mijin kai misali ga yariya ce mai ilimi mace certificate na tun bige su take back day aka zo aka aura ma ita wannan ita ta yi karatu al'umma za ta kare da ita kai kuma ka zo ka kulube ta a gida ka ce wa karna biyu biyu tukunna ka ce kar ta wuto ta yi wannan to in ka aure duniya wane kuma na biyan wata ran kamar kama ne mikewa fa abu dune ta tafiya kama ne mikewa izgiri ka zo ka ce wakar na biyu tukunna ita kuma ta ga wakar na biyu tukunna ta ga wata ka kulbe ta shekara hamsin tana wakar na biyu tukunna rana ɗaya kamun ta zo tana kasa gumama a kofa gida ba wannan eh eh wadda ta hau wakar na biyu tukunna mijin a ƙarshe kuma sai kaga ta fito ta bar wakar na biyu tukunna tana kasa gumama a gida ke na wani abubuwan mu gyara gida me gyara gida abubuwa ne wanda yake bukatar gyara me gyara in ku uwaye matsala ce wasu ba sa yi rauna sani ku uwaye in ku uwaye ku bar diya su yi karatu in kun bar su yi karatu idan allah ya kama ta miji ko da tana wace kalasu ne ka mata auren in ka mata auren to kai mun aura ma tana gidan naka sai ka taimaka ka bar da ta ci gaba da ni tana gidan naka shi kama abin sai ta nisan kenan kai sai ka taimaka ka bar da ci gaba da karatun me yasa zaka taimaka ka bar da ci karatun saboda akwai wa'ansu karatuttuka wanda mata kadai ya shafa bai shahi ba ne maza in ka je likita kullum sai ai cesarean a wuni sai guda goma kuma duk mafi yawa maza suke yi eh maza suke yi kuma wallahi muna da mata duwe masu ilimi na ƙarshe wanda an bar su wannan fa malamai a kasashen da aka ci gaba irin wannan su kungiyoyi masu wa'azi masu wanda kungiyoyi masu wa'azi su suke samun irin wannan matan masu dauki first action din su total su kai su irin wannan dogon karatun su ha specialty akan karatun don su taimaka addini eh yanzu ni jadin a ce a samu mata 100 a kai su dogon karatu a medicine specialty su yi gynecology su zo an je likita wata takawa wani namiji zai bi zikin nono wani za kada zama duk baka sani ba su kuma su zo daga likita ba gaya ma ba su kana gida kana faɗa ne eh tun da ita ita ce lahiyar ta ce in an sa ta wani abuwan ka tambayi lokacin da ko abin da sai ayi toshi an sa hannu eh sai an sa hannu za a gane me ya same ta wani in nono ne sai an taba nono za a san mene ne za a ga yayi same ta to in ta zo ga ma ce duk wake wannan duk maza su to sa ido zami sa ido zami ko kuwa zami ya dai gyara kenan mu bar matan nan su yi dogon karatu amma dai ka gane a rike magana ta wannan masala ba ca baka yi baka a masa aure ba ba ce ba a bar ta ka mata aure sai ta yi shekara talatin arba'in a'a a bar ta ta yi karatun koda da mijin ta yi dogon karatun musamman irin wannan karatun da muke bukata kenan muna ganewa a nan cikin wakar da fifi ta kone da ka to me ake ganewa kuma a cikin hadisai mu kare daga shi daga eh hatta ba in kai yanzu na baka iya yan kare in aka aure iya kamar yanzu na aura ma iya ai hukuncin ya sauka da kai na gurin ka yake kenan yawa kenan kai ke yanzu aka aura ma in ta kasance wanda aka aura mai ai watai kai kan ka san bata iya ba to ya ka aura ma wata mai kokari ce kokari na karshe ko bacin kokari ai a yanzu a cikin matan ana samun musulmatin mumunatin qanita tin ta'ibatin abidatin sa'ibatin sayyibatin wa abkara ana samun na kirki ko kenan in ta kasance wannan musulmatin mumunatin ce qanita tin ta'ibatin ce ta taso gidansu da hijabi da koyi ba sawan abu ba sai ka barta yawa sai ka ke baka unguwa ka gane yawa amma inde eh shi yake wakana fi mai tukuna kuma ai kai yanzu ba ka yara ba wani abu in ya taɓa mataka in ya je a ce wanda zai taɓa yi constitution ita din namiji ne kasu wani eh ka san ba santa inwa ba taɓa ba ta darura zai ba ki zamana bana me ya same ki ciwon ciki ki sha kaza a rubuta wani ba shi ba ai da kuri shi lahi yanzu kamar ka je me na ai ba na gane kakari ba sai na yi eh eh to kuma ka yi ko cutan mata nau'i nau'i ce da kowa da farji ta shawa da kowa nono ta shawa da kowa ina ta shawa ino ta shawa sai alle ne ka gaba sai yamma an ga menene maganin in farji ne sai an sa hannu an taba ajimi to ka yare yanzu ka ai da kishi wani yawa eh da kishi wani wata to kenan yanka mai kokari ce mai hazaka ce wanda ka bar ta yi in dai da kariya banna da su ko ina mun sani gida banna da kwal banna ko ina banna amma dai ka gama da addu'a da addu'a uwaye kai tai ana tsira ba duk banna da ake da kuma wanda ya shiga ya fita in ka cika da addu'a sai kai mu mun gane wallahu ta'ala alam lokacin kuna ga miji to me ake gane hadu daga hadisi je kana gaba mun ga kenan wani hadisin ruwaye ruwayewa ruwaye tirmidhi kenan shi muka ce muslim yayin ni ya datse shi to sai ce buhari a adabul furad ya datse shi tirmidhi ya kashi gaba daya sai ce babun mashura nan kuma zai wa babu akan mashura shawara da abin da aka yi zaka yi ka nemi mai shawara ai annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce wa murhum shura bainahum kenan duk abin da zakai so ake shi musulmi in zai abu ma haba man istihara wa shawara duk wanda yayi istihara yayi shawara bai tabewa ai ayatul qur'ani ne tace fa bi ma rahmatin minallahi lil lahum saboda rahama ubangiji ne wannan sahabbai suke giwe bayan ka walau kunta fazzan galizal kalbi lam fadu min hawlika da ka kasance annabi sallallahu alaihi wasallam fazzan mai kakkausan magana ne mai kausassan zuciya ne da kuwa kowa ya watsi ya barka don haka fa abu anhu ka yi rangume ka rika yahewa mutane wasu tagafin lahun kuma ka rika nema musu gafara sai ce wa shawaru ho fil amri kuma ka rika musu shawara duk abin da za ka yi in kai niyya abu ta kwana da kai kenan shura wannan a musulunci hatta hawa iji bai kin koda sai sai gidanka sai kai shawara da matarka me za a dafa me za a ci me za a saya abincin gida zaka yi rabi ta yawa na karshen wata da ba kawai wata za kai kai post dan kai ne mai gida kai kake saya ka je kasuwa kawai ka so mata a a shawara ki da matarka ta hammar shinkafa masara gari rikakke me za a so sai ka nemi shawara haka musulunci ke so kenan wannan shine baban zai ma almashura shawara to sai ci قال حدثنا صداقة قال أخبرنا بن عيينة أن عم أن عمرو بن حبيب أن عمرو بن دينار قال قرأ, قرأ ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر وحدثنا آدم بن أبي ياسم قال حدثنا حماد بن زيد عن عن اليسار عن عن السري عن الحسن قال والله مس ما استشار قوم قط إلا إلا هدول أفضل.
هدول أفضل ما بحضرتهم ثم ثم talata تلا وأمرهم شورى بينهم kenan ita wannan ruwa ta farko abdullahi bin abbas kara ibn abbas ibn abbas shine ya karanta wannan aya ta wa wa shawurhum fil amri sai yace wa shawurhum fi ba'd al amri kenan aya ta ce ai kai shawara da su a cikin al'amura gaba daya sai ibn abbas a fahimci shi yace ai fi ba'd al amri a cikin shashan al'amura ne zakai shawara kenan dai a shahid abin da zamu gane nan musulunci yana kira da shawara kai shugaban guri ne shugaban sabis ne shugaban ina ne duk abin da za a yi kakka rika takan gaba kana yi ka rika shawara da waɗanda suke ka ko a gida ko wa ana ba shi ma na ƙasa dai haka ne ya ce hasana adam bin abi iyas ala da sana hamad bin zaid an sari an hasan wannan hasan hasan al-basri yana cikin tabi'ai hasan ruwa basari a nan buhari ya kawo ruwaya akan hassan basari ne wani amma dai sigai lafazin yana zawa ga hadisin manzan Allah a wani ruwaya amma dai a nan wane ne wani hassanin basari ƙala ya ce wallahi na rantse da Allah masta share ƙaunin da ɗai wa'ansu mutane ba su yi ba shawara a cikin wani al'amari da zasu yi kaɗin ko so ɗaya illa hudu sai an shiryar da su kenan sai Allah ya shiryar da su li afdali ga abin da yafi alheri ma bi hadaratihim da abin da suka isko kamar ana wani abu sai mai shawara ya zai kenan insha Allah Allah zai shiryar da ku ga abin da yafi alheri wanda yake abin da da kuke yi sun matala sai da ya gaya musu wannan hassan basri sai karanta wannan aya ya ce wamru kum shura al'amarinsu su musulmi shura shawara suke yi bayyana kum tsakankaninsu to kuma in mutum kuma ya neme ka shaware ya neme ka ne shaware sai ka sanya shi hanyar kirki inda mutum ya neme ka shawara kuma ka sanya shi muguwai hanya to zunubi a kanka duk wani laifi da zai zabo a kanka in dai da gangam ne ba ka ba su shawara ba ana iya ba da shawara kuma a samu akasi wannan Allah ne ya kadata amma dai da gangama ai ko wanda zai sa ya kamo goyi hanya kuma kullun zaka ba da shawara ka ba da shawara dan Allah ba dai yan tiran ka ba kamar yanzu ita wannan hadisi na sama na Abi Haisam ya tace ta ba shawara ka yan dashi ko to yan tiran ta bi ita me yan tiran ta ya zamna a mata hidima ko amma dai tunda mai hidima ne aka mata buyi ne aka mata guda ya zamna ita da ita za a wanki a mata kaza a mata kaza amma ita ce yan tashi kenan saboda shawara ce ne magurin mata ce ita ce yan tashi saboda ta bi yan tiran Allah da na musulunci fiye da dalata kenan a shawara ko da abin zai shafe ka ka bi yan tiran Allah ba na wani ba shi ne nan kace ce ma ismu man ashara ism zinibi laifi man ashara wanda ya ba da shawara ala akihi absa dan uwan shi bai gairi rushudun ba shawara ba ta shirye suwa ba kenan wanda ya bada shawara ga dan uwan shawara kuma ba ta shirye suwa ce ba ba ta huta ce ba
قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بكر بن عمرو عن أبي أثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه ومن أفتي futiya فتي بغير ثبت ثبت فإثمه.
فإثمه على من أفتاه to shi ma ne yace hadathana abdullahi bin yazid qala hadathana sa'id an abi ayyub qala hadathani bakr bin amr an abi usman muslim bin yasar shi ma daga abu hurairah abdurrahman bin sa'ad ad-dausi qala yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace man takawwala alayya duk wanda ya kirkiro ƙarya akai na takawwala ka wada abinda ba faɗi ba kamar yadda yake walau takawwala alayya ba da alawul to kenan wanda ya kirkiro ƙarya akai na malam akul abin da ban faɗa ba fal ya tabawa maka da huminan nari ya nemi ya yi tanadin mazaunin shi a cikin wuta fal ya tabawa ya nemi ya yi tanadin mazaunin shi a cikin wuta sai ce a shahid ga nan ne muke nema wa manista sharahu ahu wanda dan uwan shi abokin shi ya nemi shawarar shi shi ne nan wa manista sharahu ahu muslim wanda dan uwan shi musulmi ya nemi shawarar shi fa ashara ilayhi sai ba shi shawara bi gairu rushudun ba shawara ba ta kirki ba shawara ba ta shiriwa ba kada hanahu to wani ya ha'inci abokin kenan za a ba shi laifi na ha'inci zinibi na ha'inci sai dai muka ce ka ba da shawara kuma akan kuskure ba a samu ba abinda ake so wannan ba da ido amma da aida ko wanda zai saka mugun hanya don ka fada jama'a kada zare ka fada to wannan kai kada da laifi sai ce wa man uftiya duk wanda ya fatawa ya ba da amsa futiyan ya tamfatawa bai gairi sabatin ba tare da tabbaci ba sabata kenan ba tare da hujja bai fatawai fa ismuhu alal man afata to zunubin yana zunubin da wancan yayi dishi za a ba mun gani na wanda yayi fatawa kuma fatawa ba ba kan daidai ba kenan wancan wanda ya dauko laifi wa za a kwasa laifin wanda ya fatawai to kuma nan mutane sai in su zo sai su dora ta a malamai kadai ba sai fatawa ba ta malamta kadai eh fatawa ta malamai yanzu kan mutum a ce ma ina hukuncin kaza ko akan aure ko yanzu akan aure ne aure ne aka ma fatawa aure ne kuma ya mutu sai an yi dalhe ayi ne sai ka mai da aura ai zaman misiki zama haram sai ko to dillahin ka ake kwasa kai da kai fatawa ko kuma wani abu da haram kawa wani fatawa akan wannan duka ake ba don wannan su wancan kamar yanzu mu yanzu da ake zamanin mu ne yanzu a saki malami ya tsaye fa kamar battawa 500 ya bada amsa a tsaye zamanin sahabbai bisu wannan zamanin tabi'ai bisu wannan tsoro ma suke tsoro suke eh dan kasu yi sakamakon hanya amma dai mu ai jiddira ta dai ai tai sai mu ce tsaye kamar battawa tai yi tai to su can wancan tsoro ma suke irin wannan dan kasu je su fada irin mutum tsaye battawa kai kuma ba daidai ne ba kuma yadda muka ce ba fatawa kadai ba ta malamai hatta kai duk wani abu wanda zaka sa mutum hanya ka sa shi ba daidai ba har likita da zai kashe mutum akan da gangan bai sani ba kamar yanzu misali mutum ya zo tambaye ni shawara kai ba yanzu misali kai ba likita ba sai ya zo tambaye ka shawara ban da wata rashin lafiya sai ka ba shawara sha kaza sha kaza ko maganin gargajiya sha kaza sha kaza ka je ka sha mutumin irin tiri kai ma ai kawai mai fatawa ba tare da ilimi ba mutum ne yana da diabetes bai shan sigari ko ya zo ma shawara ko ya ma tambaya kawai ya ganka yana gani ga kana ya ga alama mutum ne ya ce ya diabetes wannan rishin laya ta dami ina jin kaza ina shin kaza sai ka zana mai wasu itace wanda sukari ne ka ce je ya sha in ya sha bai za ba aksi ba za samu to in kai da kai fatawa ai ba ilimin ka ne ba ba domin in ka ne ba hanyar ka ne ba kenan kai ma ka kashe shi kai kai ne kai ka kashe shi kenan laifin kashe shi kenan duk abin da zaka ba mutum amsa ko fatawa wanda kai baka san abin ba ko ilimin ka bai kai abin ba to shine aka ce fa ismuhu fa ismuhu alami to kenan lakin abu sa shi wannan wanda ya wannan abu sai mu tashi babun tahaba bainan nas babe wanda yake koya mu soyayya tsakankanin mutane insha Allah idan Allah ya kai mu satin gaba da fata abinda muka karanta Allah ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana Allah biya bukatar mu duniya da lahira Allah ba mu karfin guwa na zawwa karatun da yin karatun subhanaka allahumma bihamdika wa shahadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka